الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta ainihin wato litinin safiyar talatin kenan ko ko daya ga watan zulhijja a ga wata ba malam zairu ba ka da labari to talatin ga watan zulqa'ida ko ɗaya ga watan zulhijja 447 bashi a talatin kawai ko wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ci gaba da karatunmu na littafin wato ainihin al'aqidatu safariniya wato wannan aqida da ainihin muke karantawa mai suna addurratul mudiyya fi aqdi ahli alfirqatil mardiyya ta Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Salim as-Safarini al-Hanbali rahimahullah za mu tashi faslun fi bahthin fi bahthi sifatihi ta'ala fasli a cikin bincike game da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala mana a bincika cikin shari'a a ga mai shari'a ta faɗa a kan waɗannan sifofi na ubangiji azza wa jalla a wata nuska ya zo fi mabhathil ƙura'ani al'azim a walkalam al-munazzalil qadim duk da wannan ababi na gaba ne fi mabhathil ƙura'ani kuma wannan fi bahthi sifatihi ta'ala a wata nuskar ba a mayi wato ba a sanya fasul ba tsakanin ma'arifatullahi ta'ala bi asma'i wa sifatihi da kuma bahthun fi sifatihi ta'ala to dai almuhim za mu tashi lambar baiti ta 36 da mala yake cewa lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun wa qtadar بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر يكتوى له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقتدر لأن سوني الصفات السبعة الصفاء السبعة waɗanda al'ashariya suka wato ainihin tabbatar da su athbatu hadhihi saba'a wa awwalul baqiya wannan sifofin sun yi ithbatun su sun yadda Allah ta'ala lahul hayatu wal kalamu wal basar sun yadda Allah lahu sam'u wal iradatu wal ilmu wal qudra wannan su ne a wato ainihin sifat guda bakwai wanda za ga asha'ira suna yawan magana a kansu muqaddiman nan ta alqawaidi za ga ita wayannan ne a ciki to malan ya ambace su anan ba wai don cewa ya yi iktisarin ifbatu sifata ala haɗi saba'a ba an gane ku ba ya taƙaita akan iya waɗannan bakwai ɗin ba ne saboda me saboda baitin da ya ambata guda biyu a baya 24 25 fa kullu ma ja'a min al-ayati aw sahafil akhbari an thiqati min al-ahadithi numirruhu kama qad jaa fasma' min nizami wa alama kaga wannan ya barrara cewa baya da aqida ta ash'ira saboda su ba su ithbatu ma ja'a min al-ayati aw sahha fil akhbari an ithiqati min al-ahadithi ba sa imrarun su kamar yanda suka sukan tabbatar da bakwai su karkatar da sauran to shi kuma sai ya ce numirruha kama qad ja'a duka zamu tabbatar da su mu zartar da su kamar yanda suka zo wato kamar yanda salaf suka ce amirruha kama ja'at da mun yi bayani akai to daka anan ya ambaci bakwai ne a babun buga misali da kuma babun faɗin abin da yake an haɗu a kai domin ya zama hujja akan asha'ira cikin sauran sifofin Allah tabaraka wa ta'ala domin duk abin da za a faɗa cikin waɗannan guda bakwai na tanzihi da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga sifofin halittu to za a faɗa akan sauran wa'incan sifofin yanda ka san hayatullahi subhanahu wa ta'ala laysa ka sa'iri hayatil makhluqin fakadhalika yaduhu laysat ka yadil makhluqin aynuhu laysat ka aynil makhluqin qadamuhu laysat ka aqdamil makhluqin wa halum majarra muna ganewa ko daka sai yace lahul hayatu Allah yana da rayuwa al hayatul kamila al baqiya الأزلية الأبدية لا ابتداء لها ولا انتهاء ولا يعتريها النقص والعيب rayuwar Allah ta'ala ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba kamar sauran halittu ba daga kowa yana da date of birth din shi yana da lokacin haihuwar shi sannan yana da expiring date din shi yana zai feri mai wata rana a duniya dai sai an yi lokacin da babu shi in dai dan adam ne in dai halitta ce da kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha to kaga rayuwar Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe sannan na ƙasa aibi tawaya baya shiga cikin ta ba kamar rayuwa irin tawa irin ta halittu ba shi yasa shi Allah yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala naw Allah ta'ala shine wanda ya kasance rayayye tsayayye gengedi baya kama shi ballantana bacci ko kuma gengedi baya kama shi ko bacci kaga kore makan shi gengedi da bacci kore makan shi aibi ne na nakasa dake cikin rayuwar halittu dan adam baya bacci ma akwai matsala an gane ku saboda gajiyawa gazawa kosawa shi ke sa sai Allah ta'ala ya ni'imtar da shi da yin bacci domin ya samu hutu waja'alna nauma eh waja'alna layla libasa waja'alna nahara ma'asha waja'alna naumakum subata lati ya sanya baccin mu ya zamanto wato hutu a gare mu kamar abin da zai sauke ma gajiya to wa yake hutawa wanda ya me wanda ya gaji dan adam shi ke gajiya kwakwalwar shi na gajiya gaban shi na gajiya kai hatta bakin shi da ke magana yana gajiya idan ka yana gajiya da kallon wani abu da ka duk wata ran sai kaga kawai yana nema ya liƙe da kanshi saboda me wato limit din da Allah ya bashi a wannan ranar ya gaji ya kai dole ka haƙura ko ibada ce a lokacin tsayuwar dare ne annabi can ka ji bacci ka kwanta sallallahu alaihi wasallam so shi dan adam ya kasance ajizi ya kasance naqisi ne to rayuwar Allah ta'ala ta kubuta daga wannan wal kalamu kuma Allah ta'ala yana magana magana dai da ka sani bi sautin wa harfin masmu'in minhu mafhum ajime ya fada a fahimta kamar yanda annabi Musa alaihi salam ya ji maganar Allah ta'ala ce anni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa wanda annabi Ibrahim ya ji maganar Allah ta'ala lokacin da ya ce mishi rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tin min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya da annabi adam lokacin da yace ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya yi mi'raji da Allah ya yi magana da Allah an fahimta mala'iku sun ji maganar Allah da ya ce mishu inni ja'ilun fil ardi khalifa daga yana magana ana jinta kuma a fahimce ta kuma maganar shi sifar shi ce wadda take azaliya abadiya ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma yana yin maganan nan lokacin da ya ga dama ga wanda ya gada za mu zo mu ji kalamullah ya ta'allaku bi mashi'atihi فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا ألهان daga Allah yana magana wannan kaga aqida ta ahlus sunna wal jamaa cikin alkalam ita ce aqidar da alqur'ani da sunna ta tabbata akwai aqidu kusan guda takwas kamar yadda ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambace su a cikin al-kafiyatu shafiya annuniya din sa rahimahullah haddana ahlus sunna shine takwas kenan a guda bakwai duk bata ce da aqidar jahamawa da ta wato ainihin mu'tazilawa da ta ash'ariyawa da ta maturidiyawa da kullabiya da karramiya da sauransu kowanne da abin da suka faɗi wayannan su ce jahamawa suka ce eh Allah yana magana sun yarda yana magana amma kuma sai suka ce maganar halitta ce kaga wannan ba karamin ta'addanci bane shi yasa wannan aqidar ahlus sunna suka haɗu akan kafircin mai ita inda hujja ta tsayo akan shi cewa maganar Allah halitta ce kaga an jingina ma Allah hadithani kenan subhanahu wata'ala ash'ariyawa suka ce Allah tabaaraka wata'ala yayi magana amma maganar shi alqa'imu li dhatihi ne da haka duk maganar da za a yi koda mutum zai karanta qur'ani ya hakaito wani abu da Allah ya faɗa sai dai a ce wato ibaratun an kalamin lahi amma ba za a ce abin da ya karanta kalamun lahi ba ne wannan shi maɓata ne domin da sauti ake bayyana maganar fa'in na kalamun lahi bin lafuzi yudahu in ji ibn abi dawud ko wala taqulil qur'anu khalqan qara'tuhu fa inna kalaman lahi bil lafzi yudahu maturidiyya su kuma suka ce hikaya ne kamar wanda yake malaka jibrilu ya yi hikaya daga maganar Allah ne amma ƙur'anin sai suka yi saɓani wasu suka ce lafazin na annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka ce lafazin na jibrilu kenan ma'ana ce daga Allah lafazin daga jibril ko ma'ana daga Allah lafazin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su wa'annan duka halakaku ne man qala fihi ibaratun wa hikayatun faghadan yujarra'u min hamimin ani man qala inna hurufahu makhluqatun fal'anhu thumma hjurhu kull awani la talqa mubtadi'an wala mutazandiqan illa bi'absati malik al-ghadbani na fata an gane daka alqur'anu kalamullah salaf asali abinda suke cewa kawai su tsaya kenan qur'ani maganar Allah ne lokacin da 'yan bid'a suka ce makhluki ne sai aka tursa su aka bukatu dole a ce mai laisa bi makhluk domin me dole sai an yi ainihin wato nafiyun wa ithbatun sannan ma'ana take fitowa kaga kalimatu tauhidi saboda wasu sun ce ga wasu ababen bauta shi yasa sai Allah ya ce la ilaha illallah sai da aka fara kore wancan shirman nasu sana aka tabbatar da gaskiya zalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha ala wa anna allaha aliyyun kabir wa anna allaha huwal aliyyul kabir to daka shi ma nan kafin a ce alqur'ani makhluq ne dan zamanin sahabbai ba a san wannan ba zamanin kibarut tabi'in duk ba a san wannan ba asali kawai cewa suke alkur'anu kalamullah sau da shine alkur'ani ya tabbatar wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah ina Allah ta'ala ya yi magana da qur'ani jibrilu ya ji ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai daga baya da yan bid'a suka yawa suka dinga cewa makhluk ne sai al-imam ahmad ya ce to fa daga nan in ka ce al-qur'anu kalamullah bai wadatar ba sai ka kara da cewa ghairu makhluk don rushe wancan ihamin rushe wancan shubuhar da wancan ƙarya da batar da yan bid'a suka cusa kamar yadda abdullahi bin al'imami ahmad ya kawo a cikin as-sunna ɗin shi hakan nan su al'ajuri da wasu daga cikin malamai na aƙida walbasar allah yana gani albasir cikin alkur'ani ayoyi da yawa yana rufe su wa huwa sami'ul basir sam'un allah ta'ala yana ji za mu zo mu ji bayani iradatun allah ta'ala yana da iko yana da ƙudura shine iko irada nufi duk abin da kaga ya faru to yayi nufin ya faru ne da bai ga dama ba da abin bai faru ba shi fa'alun lima yuridu wa ilmun sa'annan Allah ta'ala yana da ilimi wanda iliminsa ya karaɗe ya mamaye dukkan komai ba kamar ilimin halittu ba wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila arafta shay'an wa ghabata anka ashiya'u amma shi Allah tabaaraka wa ta'ala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa qadar kuma ya zama mai cikakken iko akan ce qadirun da kuma muqtadir duka suna cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah ala kulli shay'in qadir sannan ya zo da cewa wato ainihin Allah ta'ala muqtadir ne ya kasance mai cikakken iko akan dukkan komi karshen suratul suratul qamar ko menene yace fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir kaga muqtadir yafi mubalagha ce akan qadir to duka sifofi ne na Allah kamar yadda ake zai siffanta kanshi da alim yake siffanta kanshi da allam ko allamul ghuyub to duka dai wato ilimi to haka nan duka iko ne bi qudratin ta'allaqat bi mumkini me iko ne da kudurar da take da alaka da abin da zai iya yiwuwa wato me iko ne shi akan duk abin da yake mumkin ne ya faru da abin da kaga bai faru ba ba mumkini bane ba wai Allah bai da iko bane akan yayi wannan abin kawai ba dai mumkin bane abin ya faru kamar yanzu da zaka ce shin Allah ta'ala zai iya halittar wanda ya fi shi kaga wannan suna cewa mustahilul li dhatihi ne wanda yake daidai da shi ko wanda ya fi shi subhanallah ana kawo wannan ne kawai a babun misali ko dan karka hadu da wani batacce kasan akwai malahida wani mulhidin zai iya zuwa ma da wannan shubuhar Allah zai iya halittar wanda yake daidai da shi mathil ɗinsa ko kufu'insa sai mu ce a ba zai taɓa halittar wanda yake ko daidai da shi gurin ba da amsa baraka ce ba zai iya ba kun gane ku suka ce ba zai taɓa halittar wanda yake daidai da shi ba saboda ba zai yiwu ba mustahil ne saboda me zai zama mustahil saboda shi duk wanda za a halitta kaga makhluqi ne kaga kasashe ne shi ko khaliku ne babu wanda ya yi shi wancan kuma yin shi aka yi daga nan ma kaga kenan an samu bambanci bayan da za a yi musawata ta shigo rabbun wa abdun kaifa yashtabihan da bawa da mahalicci ya za a yi su zama daidai da mai cikakken iko mai izza mai karfi da kasashe mai rauni mai gazawa ya za a yi su haɗu annan mustahilun li yi. akwai mustahilun li ghairihi wanda shi in Allah ya ga dama yakan aiwatar da wannan abin don bayyana wata aya ta shi shi ne abin da yake khariƙul ada mustahil ne a haifi ɗa ba ta hanyar mahaifi ba ko ba ta hanyar uba ba amma Allah ya samar da annabi isa ba tare da cewa yana da mahaifi ba amma mustahilun wannan lighairihi ne kaga da ganin daman Allah sai ya samar domin ya nuna ikonsa ya samar da annabi adam ba uwa ba uba ya samar da nana hawa babu ainihin uwa da ta ɗau cikinta ta haife ta sau da nuna mawa wato halittu ikon shi da cikakkiyar ƙudurarsa akan aikata abin da ya ga dama amma kuma daga nan sai halittu suke gudana a bisa yadda ya tsara na bayan da za a yi mace ta samu juna biyu sai da kusantar namiji zuwa gare ta babu yadda za a yi a haifi mutum sai ta hanyar uwa ta ɗau cikinsa ta ainihin wato haife shi ina fata an gano wani to mumkin Allah subhanahu wata'ala ya samar da halitta babu uwa babu uba shi yasa ya samar da annabi Adam alaihi salam kenan kudurarsa za ta yi aiki a gurin mumkin Allah ya saukar da ruwan sama ba a lokacin shi ba cikin tsakiyar rani ana fahimta wannan mumkin Allah ya disashar da hasken rana duk da an san da gari ya waye rana za ta fito kuma sai ga an shiga cikin duhu shine ake ce dare biyu lokaci bayan lokaci Allah yana haifar da haka li yukhawifu bihi ibada yukhawifu bihi ibadahu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to duka wannan wato ainihin ta'allaqat bi mumkini kaza iradatun hakan nan manufa ita ma ta'allaqat bi mumkini Allah yakan abu ya kasance saboda zai yiwu kuma ya ga damar abin ya kasance bayan kudura zai iya yi sannan mai irada ya ga dama din akwai abin da zai iya yi kuma bai yi nufin shi ba kamar yanzu kana ta fama da talauci Allah yana iya mai da kai mawadaci yau amma irada shi bata hukunta ba wani na ta fama da rashin lafiya Allah yana iya warkar da shi yanzu yanzu na amma bai ga dama sai san da ya ga dama ga annabi ayyub shekara goma sha takwas ya bai da lafiya sai san da Allah ya ga dama ya ce urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab sai ya warke nan take kaza iradatu fa'i yace ka fahimta ka kiyaye alwa'yu suna cewa ablagu min alhifz ka fahimci abin ka rike ka gane shi wastabin ka nemi bayani yani itlubil bayan ka nemi bayani ka nemi shari'a ka nemi gaskiya ka nemi ilimi min alkitabi was sunna kenan kamar nan haska ma yayi ka je ka yi karatu yake nufi ka shiga mutawwal mutawwalat manya manyan littattafai ummahat al asfarul kibar wanda aka rubuta akan abin da ya shafi al asma'u was sifat da abin da ya shafi al aqidatu wat tauhid والعلم والكلام قد تعلق da ilimi da magana ta Allah duka suna da alaka bi kulli shay'in da dukkan komai Allah ya ga dama zai yi magana da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya khalili mutlaqa wannan magana haka take sakakka ya kai masoyina ilimin Allah yana da alaka da komai ya san kowa ya san komai sa'annan maganar Allah subhanahu wa ta'ala tana da alaka da komi zai iya magana da kowa in ya ga dama zai iya magana da komi ta hanyar aika ma wancan wahayi ko ilhama ko kuma ma yi magana da shi ya ji sautinsa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha kadai abinda za a ce in dai a wannan rayuwar ta duniya ne to ba wanda zai yi magana mukafahatan shi da Allah subhanahu ta'ala gaba da gaba sai dai a ranar lahira ranar lahira wannan Allah zai yi magana da kowa laisa bainahu wa bainahu turjuman wa sam'uhu subhanahu kal basari jin Allah ta'ala fa kamar ganin sa ne ma'ana gurin nau'iyya nau'in ji da nau'in ganin Allah tabaraka wa ta'ala duk ɗaya ne saboda cika da tumbatsa su da girman su da kudurar shi akan su duk ɗaya ne bi kulli masmu'in yani yasma'u kulla masmu' yana jin duk abin da ake ji duk wani sauti Allah yana jin sa wa kulli mubsari da duk abin da ake gani kaga kullu masmu'in wato kullu kalamin kenan kullu mubsarin kullu amalin kenan duk wata haraka duk wani motsi duk wata magana Allah yana jinta sannan duk wani motsi duk wani aiki Allah yana ganin sa ba kamar ji da gani irin na dan adam ba akwai abin da ka ji sautin amma baka ma gane me ake nufi ba fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha kamar yadda zulkarnain ya je gurin mutane bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla kaga sai aka ce sai da tafe ta yaje wanda suke yake fassara mushi wasu ka ce da ƙirde yake gane mai suka faɗa to shi Allah tabaraka wa ta'ala yana jin kowane sauti yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat in chainanci kake ji zai tsaye da kai ya ma hisabi ba wanda Allah ba zai magana da shi kowane irin yare sannan komi Allah yana gani a nan duniya akwai abin da koma dubin dubaru da aka sa ba zai hango shi ba amma Allah yana ganinsa ina fata an gani fasulun fi mabhathil qur'an fasuli a cikin bincike game da alqur'an tunda yayi magana kan alkalam to zai yi magana akan alqur'ani mai girma وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله وأن ما جاء مع جبريل كما للي أبند يزو تارد جبريل معنى أبند جبريل يزو دشي من محكم القرآن والتنزيل na daga alkur'ani wanda ya kasance hujjojin shi da bayanan shi suke a fili shine muhkam duka za a yi aiki da su Allah ya siffanta alkur'ani da cewa wato ainihin kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir cikin suratu hud ko kaga ya ce an kyautata ayoyinsa an bayyana su kenan wadihan sannan ya siffanta qur'ani da cewa a wani gurin ayoyinsa mutashabihani متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم في سورة الزمر haka ya siffanta shi dukkan shi mutashabihin sannan a wani gurin ya faɗi wani ɓangaren shi muhkam ne wani ɓangaren shi mutashabihin kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran fi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat malamai suka yi kokarin hada yanda za a tunda babu cin karo cikin alkur'ani dukkan shi muhkami ne da ma'anar cewa duk hukuncin da Allah ya bayyana a cikinsa a fili yake dukkan shi mutashabihi ne da ma'anar sashin shi yana kama da sashi gurin kyau da aminci da adalcin hukunci da gaskiyar zance da labari wani bangaren shi muhkami ne da ma'anar cewa da ka gan shi da ka karanta ma'anar za ta fito bai bukatar wato ainihin tafsiri ma'ana bai bukatar sai an hada shi da wasu ayoyi wani bangaren shi mutashabih ne zaga kamar akwai can karo tsakanin wannan da wancan amma in aka zo bayani gurin malamai shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi a yanda ibnu abbas ya fassara ya zama wawul atafi ce an zo bayani sai ka bambance wa innaka latahdi ila siratin mustaqim annabi na shiryatarwa can kuma sai aka ce innaka latahdi man ahbabta baya shiryatar da wanda ya ga dama shiriya ce ta bambanta wannan shiriya ta bayani da ainihin wato nasiha ce wannan kuma shiriya ta datarwa da ainihin daurawa saman hanya ne wanda Allah kadai ke yin ta to cikin qur'anin da yake muhkami wat tanzili at tanzil badal ne na alqur'ani alkur'an shine dai at-tanzil wato abinda Allah ya sauka kalamuhu subhanahu qadim maganar Allah ta'ala da daddiya ce ma'ana sifar Allah ta mai magana sifar Allah ta cewa ya takallamu da daddiya ce ma'ana azaliya ce kalmar qadim mun sha bayani kuma yana ta maimaita ma'ana azaliya ce bata taba wato bai taba lokacin da baya magana bayani domin rashin magana aibi ne ko a cikin halittu walillahi almathalul a'la ko ƴan mata ne aka ce ga sunan guda biyu mustawarsu ɗaya gurin kyau da ilimi da komi amma wannan mai ji ce wannan kurma ce an gane wace za ka ɗauka kaga mai ji za ka ɗauka so da wadda ba ta ji tana da wani aibi cikin halittarta to wannan a halittu kenan ina ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da aka dai ba a taɓa lokacin da baya magana ba an fahimta ko shine ma'anar qadimu da yake nufi a'yal wara bin nassi ya alimu ubangiji subhanahu wata'ala ya gagarar da halittu da ainihin nassi a'yal wara bin nassi ya alimu ya kai masani kai ɗalibi yake nufi ubangiji subhanahu wataala ya gagarar da halittu ma'ana yana da abubuwan da halittu ba su san da su ba ba za su iya kaiwa zuwa gare su ba walaysa fi tawqil wara min aslihi wace alqur'anin yake nufi a'yal wara kun gane kalamu subhanahu qadim a'yal wara shi alkalam din shi alqur'an qur'anin Allah subhanahu wataala ya kasance ya gagarar da halittu da nassi na alkur'ani ya kai masani ma'ana halittu sun gagara su zo da irin shi kun gane ma'anar ko shine a'yal wara قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ainihin wato Allah ya yi umarni ya yi tahaddi wa mushrikai an suna iyawa su zo da fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum in kuntum sadiqin ya ce in sun gada su zo bi ashri suwarin min mithlihi ko daga alamtara kaifa zuwa nasi su zo da irin shi su zo da wani bangare na shi duka ya gagara duk wanda suka yi yunkuri daga cikin wanda suka yi da'awar annabta duk abin nasu ya rushe su musailama da su sajah bintul harith at-tamimiyya duk da ita ta musulunta da su tulaihatul asadi ba wanda ya iya zuwa da irin na alkur'ani ina fata an gane walaisa fi ɗaukil wara min aslihi baya cikin ikon halittu a asalin alkur'ani an yastati'u suratan min mithli ya zama suna da ikon zuwa da wata sura irin ta alkur'ani ko da irin su suratu yani an-nasr ko suratul asr asu aya uku uku ba wanda ya isa ya iya zuwa da irin na alkur'ani gagara misali gagara kwaikwayo kenan alkur'ani na Allah subhanahu wataala to can da ya siffanta alkur'ani da cewa kalamuhu subhanahu qadimu ibn uthaymin a wasu guraren na daga littattafan shi ya tafi akan cewa alkur'ani mai girma a ba a siffanta shi da alqidam cewa ke koda a cikin alkur'ani da kaji an cewa innahu min lafi zuburil awwalin sai ce ambatan qur'anin ne ciki ba wai shi alkur'anin ba haka cikin allahul mahfuz ya ce ambatan shi ne ba wai ayoyin alkur'ani ba amma daga baya yi taraju'i cikin sharhin arba'unan nawawiyya ya yi taraju'i ya ce wannan ra'ayin nashi ya karanta maganar ibnu taimiya ta sa ya fita daga waccan rudanin da shakku cewa cikin lauhul mahfuz shi dai alkur'anin ne a ciki shi abin da yake gani tunda a qur'ani akwai wani abubuwa wasu abubuwa da ke faruwa yau sai aya ta sauka gobe ta bada labari sai ce to ya za kuma a ce tunda tuntuni an rubuta shi to wahami ne yayi da farko to ai kafin abin ya faru dama Allah ya kaddara shi ko qabla an yakhluqa samawati bi 50 alf sana har ya buga misali da kalar su kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah cito kuma sanda aka halicci Allahul Mahfuz ai ba a halicci matar ba ballantana ta rikici da mijinta har ta kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a halicce ta ba amma Allah ya kaddara za a yi hakan kuma Allah ya kaddara sai ya faru to sai aka jira sai da ya faru sai aka sauko da ayar kun gane ku hadithatul ifki aka yi shiru sai sanda ayata abun ya faru sai aka sauka haka Allah hakim ne na fata an gane wannan Allah ya samu dace to sai mu bar shi haka insha Allah wannan karatu na hudu kenan ko na'am alaikum assalam